الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin litinin daren talata wanda yau ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan rajab watan bakwai a musulunci shekaran hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hakan kuma ya yi daidai da 29 ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masail wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai yini irin wannan da kuma zagayewar mako irin wannan yini a idan ba a manta ba malin yana mana karatu game da wa'ansu miyagun ɗabi'u wanda ya ce haramun ne akan kowane musulmi a ɗabi'atu da su abin da ya shafi annamimanci da abin da ya shafi gulma da kuma hasada ya ja kunne da ayoyi da hadisai game da munin irin wannan ɗabi'u bai kamata musulmi ya tsunci kansa a cikinsu ba to muna cikin magana game da illan hasada sai lokaci ya ci mana yau kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah karatun ya shafi littafi na 26 wannan kuma shine darasinmu na 13 a littafin hadisi na abu hurira a nan za mu tashi insha Allah kusan tsakiyar fijin amma kafin mu fara karatu akwai wata sanarwa mai faranta rai akwai wani bawan Allah ya ɗau nauyin wannan karatun namu na haulul masail an fara sashi a gidan rediyon gombe gmc ranar asabar karfe shida na yamma haka dai nake zato an fara sabon a wannan asabar ɗin ta wuce saboda haka sai a sanar da al'umma da iyali da suke gidaje to duk wannan rana ta asabar da karfe shida Allah da za a kama a ji sun sashi wani bawon Allah ne kokarin haka Allah ya saka masa da alkhairi kuma ya ce jin fa'idar karatun na halin masa'ili ya sa ya ɗauki nauyinsa a sashi a gidan rediyo domin al'umma su amfana to saboda haka Allah ya ƙara mana yawanci irin su da kuma masu taimakawa addini ta kowane bangare wannan shi ne darasinmu na goma sha uku kuma yadda na faɗa hadisi na abi horira malai cewa an abi horira ta radiyallahu an daga sahabi aba horira allah ta ala ya kare da da shi ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wazzan fa inna zanna akzabul hadith manzon allah yake cewa iyakum kamar ka shedinku yini iyakun da ko ku shiga taitayinku ko ina jan kunnanku duk zai iya fasara da iyaku ina jan kunnanku ina gargadinku wazan da yin zato manzon Allah yana cewa mu kiyayi zato iya jan kunnanmu game da zato kar ya zama to kullun kana yi wa dan uwanka musulmin munan zato wannan ba ɗabi'ar masu imani bace wane yana samun kuɗi ina yake samu ina ruwanka to wane kullum da daddare sai ya fice ta layin nan ina yake zuwa ba abin da ya shafe ka da shi wane kaza kaza me yake yi wannan aikin ƙananan mutane ne aikin ƙananan mutane ne wanda duk mutum mai daraja mai mutunci ba shi da irin wannan amma duk mutumin da ya fiye zato ai zato nake kaza ai ina zaton kaza to wannan shari'a ba ta ɗaukar sa wani mutum mai mutunci ya sa ma'aikin Allah ya ja kunnen mu game da wannan ɗabi'a iyakum wasal ina jan kunnen ku ku kiyayi zato ba ku bashi fa inna zanna akdhabul hadith manzon Allah yake cewa zato shine magana mafi ƙarya magana mafi ƙarya ita ce zato an fahimta dukkan zato Allah ta'ala iya ce da zunubi yake zuwa inna ba'da zanni ithm da yawa daga cikin zato da zunubi yake dawowa ana fahimtar wannan ma'aikin Allah ya ce zance mafi ƙarya shine zato ya ci gaba da cewa wala tahassasu wala tajassasu at-tahassus wasu malamai sun ce abu ne mai kyau shi at-tahassus amma at-tajassus ne abin da ba shi da kyau ya zo cikin surtu yusuf alaihi salam ya bani zahabu fa tahassasu min yusufa wa aqihi wala ta'asu min rauhillah at-tahassus shine a dalabul khabar fihi khair neman labarin da akwai alkhairi a cikinsa kaga annabi yaqub yace yan uwan yusuf su su binciko labarinsa kasu ɗebe tsammani daga rahmar Allah kun ga wani ne tahassus kamar wani abin ka ya bata gaji kana nema kana son haɗuwa da wani abu kana neman sa alkhairi ne yasa kake neman sa din wannan ne tahassus amma at-tajassus kuma kishiyar wannan shine neman bin diddigi na shari'a neman labarin mutum na shari amma ba na alkhairi ba yasa Allah ke cewa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da kar ku bi diddigin junanku kar ka dinga laɓewa ka ce sai kaga wani me yake wannan ba alkhairi bane an fahimta kuma duk wanda kai wa irin wannan shi Allah zai bashi kariya kai kuma Allah zai kunyatar da kai haka tsarin shari'a take duk mai bin diddigin mutane in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shi ma sai an kunyata shi ko a gidansa ne sai Allah ya kunyatar da shi saboda ka shi laifi ya ‘yan uwa rufe shi ake shari'a ba ta san bagi da laifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da a ma'is ya zo ya ce ya yi zina a mai haddi manzan Allah ya kawo da kansa da ya ji magana ya sake kau da kansa da ya ji magana ya ce wannan ku an yi lafiyarsa kalau ina yan uwansa ku je ku bincika kwalwarsa ku je ku bincika ya dawo dai daga nan manzan Allah shi ma iz ya matsa ya ce manzan Allah a tsarkake na abin haddi manzan Allah da ya ga bayan da zai ya bahi mafita ya ƙi karɓa sai shi ya ji a masa haddi an ji ana yi masa haddin sai ya gudu haka ya kwace ya gudu ya suka kamo shi da ƙarfi suka ƙara man haɗi suka kai shi da suka dawo suke yi cewa manzan Allah ai lokacin da aka fara masa jifa ya gudu muka kamo shi ya ce wace ku kamo shi ma tun da har ya gudu ku bar shi mana wace ku kamo shi tun da shi ya kawo kansa ai har ma yake cewa wani wanda ake ce masa hazzan wanda suka taho da ma'aikata yake ce me yasa ka rako shi na me yasa ya baka shawara baka ce ji tuwo ba haka manzan Allah ya faɗa masa Hassan me yasa ka kawo shi nan har aka mai addi lokacin da ya shawarce ka me yasa baka ceto baka da zuna duba inda manzo Allah yake usira koyile akwai wani yazo ce manzo Allah na cancanci haddi abin haddi sai ce i alwala mi sallallahu alaihi dab da al'asar ne dama da yi alwala aka yi al'asar ya ce ka ji Allah ya fi ba manzan Allah bai ce sata kai ba bai ce zina kai ba bai ce kisan kai kai ba ya ce mazala na cancanci haddi manzan Allah ya ƙi ji me yayi ba ya ce mi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka shari'a take koyile ba bayyana shi ake so a yi ba ba abu ba a son bin diddiki wajen dole sai ka gano laifin mutum shari'a ba ta son wannan manzan Allah yake cewa man ta'addada hisabu faqad halaka duk wanda za a bi diddigin zama wanda zai kai labari in dai dan adam ne kai wallahi ba za ka kai labari ba haka ma'aikin Allah ya faɗa in za a ma bin taku taku kai ma amma yanda kake yi ba inda za ka kai labari ai kai ba mala'ika bane kai ko ba annabi bane kai ma dan adam ne in ka yi daidai anan dole kai kuskure anan in ka kuskure anan dole kai daidai anan a ka'idar shari'a kuma duk inda daidai ya fi yawa da nan ake ake daukan hisabi duk inda daidai ya yi yawa ya rinjaya to a nan ake ɗaukan hisabi kuskuren da aka yi in dai har daidan tafi yawa to ba a ɗaga ido ba kuskura abinda zai fito muku fili in dai ba annabawa ba ba wanda zai higa aljanna ba shi da zunubi amma duk wanda ladansa alkhairin sayarin jaye zunubi zai tafi aljanna haka Allah ya wannan tsari saqulat mawazinuhu wanda ma'auninsa na lada yayi rinjaye yayi nauyi zai tafi aljanna khaffat mawazinuhu bangaren zunubin da akwai amma ba shi da nauyi da akwai zunubin amma ladan ya fi shi sai Allah ya hukunci da abin da ya fi yawa to kai ma in kana so ka zauna lafiya da haka zaka hukunta mutane wani alkhairi ɗaya biyu uku hudu biyar yayi yayi kuskure ɗaya biyu ba ruwanka da kuskuren ka ɗau gabar alkhairin ka tafi da ita matarka ce makocinka ne yaronka ne abokinka ne kazaɗinka ne haka ake yi amma mutum ya ma alkhairi bakwai ya samu kuskure ɗaya sai a dinga jin kuskuren a bakinka ka yi adalci wallahi baka yi adalci ba baka yi adalci ba saboda wannan shine tsarin shari'ar musulunci illafin boye shi ake manzon Allah da kansa yake cewa man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya ga wani musulmi ya aikata laifi kai kuma ka gani ba wanda ya gani sai kai to manzala ce in ka rufa asiri baka faɗa kowa ba kai ma sai Allah ya rufa ma asiri a duniya da lahira inda Allah in ya so a bayyana laifin zai faɗo wannan garabasa ai ba zai faɗa ba ai in Allah so yake a bayyana laifin a watsa shi a ɗaiɗaita shi kamar yadda halayyar mutane a yau ta nuna to da Allah ba zai sa wannan gwaggwaɓar lada daga ƙarƙashin koyi duk wanda ya rufa wani musulmi asiri to Allah ya ce sai ya rufa masa asiri a duniya da lahira amma yanzu an ɗau gabar wani ma laɗewa za a yi a laɗe ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana bin takutakun mutum sai ka gano laifinsa ɗaya sai ka ƙara shari goma sai ka watsa duniya mu kuma da yake dama yan amshin shata ne mutum ba bincike ba dubawa kawai labarin sharin ake so a gani a dinga comment ana lakin a kansa duk an halaka ba a sani ba sau da kamar kiyayi bayyana zunubi yasa Allah a ƙurani ke ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah ya ce baya so ya ji ana bayyana mummunar magana Allah baya so haka Allah ya faɗa baya son jin mummunar magana ana yarata ya ce illa man zulim sai dai wanda aka zalunta an je gaban kotu an zalunce ka kai kara ce kai bayani to nan ba laifi kai ba kai bayani an min kaza an min kaza an min kaza amma a tamfula inuwa a hanya ka dinga bayyana mummunar abu Allah baya so ya ji Allah ya ba mu ikon gyarawa ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wa sallama wala ta hassasu wala ta jassasu karku dibbin diddigin mutane sai kun gano aibinsu ko laifinsu wala ta hasadu karku zamto masu hasada wa juna wala ta dabaru karku dinga juya wa junanku baya wala ta baghadu karku dinga yi wa junanku mugunta wa kunu ibadallahi akwana ku zamto bayin Allah ƴan uwan juna bayin Allah ƴan uwan juna haka ne ku zamto bayin Allah ƴan uwan juna wala hilul muslim ma'aikake cewa baya halatta ga musulmi an yi hajjura a kawo aksar min salasi ayyam ya kaura cewa dan uwansa sama da kwana uku bai halatta ba duk darunku da mutum da rigima to an baku notice daga nan da kuka yi wannan abin kwana ɗaya biyu shikenan an baka dama kwana ɗaya biyu ka nuna mutum ɓaci ranka akan ya ma laifi amma kar kwaura kwana uku in kun haura kwana uku to kuna cikin haɗari aikinku na alkhairi Allah baya karba sa da nassin hadisi manzon Allah ya tabbatar duk masu gaba da suka haura kwana uku to duk aikin da suka yi na alkhairi manzon Allah ya ce Allah zai ce mala'iku karhu kai mun aiki su bana su har sai sun daidaita har sai sun shirya sannan kuma za ku ga mu aikin su an fahimci wannan da kyau saboda kuma in ku biyu ne abin ya faru kai ka danne zuciyarka kake mai sallama shi baya amsa to kai ka fita ba ruwanka ka bar shi a cikin musiba ana fahimta kuma wani abu da al'umma ba su masa idan bai da lafiya kana da iko ka je ka gano shi idan ya ce ka masa nasiya ka masa in ya mutu ka je ka kai karaka shi kana da iko magana ta kare shine haƙƙin musulmi akan musulmi amma wane zama aminin ka kullum kuna tare kana faɗa mai surunka to Allah ba bai ce kowa da kowa sai haka ba abinda baya so gaba ne baya so ni da kai ba mu jitu ba to shikenan ba gaba zan yi da kai ba za mu gaisa za mu yi wa juna fatan alkhairi amma surruna dan ban faɗa ma ba ba laifi ne ba kai ma surrunka dan baka faɗa min ba laifi kai ba ana fahimtar wannan ba za a ce kowa sai ya zama tide naka ba musulunci ba haka yi shi ba kai dai abin da aka ce kar ku yi gaba da mutum kar ku yi gaba da shi ka dinga masa fatan alkhairi in ya faru kai ma in ya faru ya ma in ya ma sallama ka amsa an kama ya sallama ya amsa in bai da lafiya kana da ikon gano shi gano shi in ba in ba ka da iko yi mai addu'a duk da kai shikenan kawai wannan shine ana fahimtar wannan to amma duk wanda ba sa yi wa junan sallama in wani ya ga wani kau da kai in wani ya ga wani kau da kai to su ne wanda manzon Allah ya ce aikin su Allah baya karba aikin su Allah ta'ala baya karba wannan hadisi kuma Imam al-Bukhari ya fito da shi wa min al-hasid maliki ta daga cikin hasada ma huwa ja'izun wa yusamma ghibba malamai suka ce ba a cewa hasada kai tsaye ana cewa ghibba ghibba ghainun ba'un an gane ko ko kuma ghainun ba sai ta sai ba kai sai ta almarbu'a ghainun ba ba'un sai ta'ul marbu'a an san tawul marbuda ko wace tawul marbuda ya sunanta eh yawa zaman yawa kaga ya zaman tsangaya kenan takuri da yaran tsangaya ne tawul marbuda tawul mafatuha ba ya sunanta eh a to ai tana da suna ita ma eh eh yawa taguji wannan shine yaran tsangaya da takuri da taguji to takuri shine ta'ul marbuda ta guje kuma da ta'ul maftuha an fahimta to ana rubuta da ta'al marbuda takuri kenan shine gibta to shine malamai suka ce ba hasada kai tsaye za a ce ba gibta shine sunanta to akwai wanda ya halatta a cikin wannan shine an tira li akika hala hasana shine ka ga dan uwanka iya cikin wani yanayi mai kyau wani yanayi mai kyau abin sha'awa iya amfanar da al'umma fatamanna li nafsika mislaha sai kake kwadayin kai ma Allah ya baka irin wannan yanayin mai kyau wanda zaka ke taimaka al'umma kwatankwacin nasa min ghairi an yanqusa min akika shay shi dan uwan da kuma ba tare da kana burin a rage masa wani abu daga cikin abin da Allah ya bashi ba kai dai kaga mutum ne mai taimako mutum ne mai kaza mai kokari sai a ranka kaji kana so kai ma Allah ya baka dama irin tasa kai aiki irin nasa an fahimci wannan to wannan malamai sun ce hakan ya halatta ja'izi ne in kai wannan ba laifi kai ba wa qad jaa fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fisnatayn ba hasada wanda ta halatta ko gibda wacce ta halatta sai a gugura bi guda biyu cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu qur'an ko atahu Allahu alqur'ana mutumin da Allah ya bashi alqur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar Allah ya bashi alqur'ani iya tsaye da alqur'anin dare da rana iya karanta shi iya karantarwa iya aiki da gurgurdan ikon sa ka ganshi ka ce kai Allah ka bani qur'ani irin nawa ne dan ni ma in tsaya ina karantawa irin nawa ne wannan ya halatta ba laifi kai ba an fahimta wa rajulun atahu Allahu malan da ko mutumin da Allah ya bashi dukiya fawo yin fi uminu ana alaili wa ana annahar wannan dukiya ta sa kullum a cikin ciyarwa yake ciyarwa ta abinci ciyarwa ta ilimi ciyarwa ta taimako marayu ne gwagware ne mata a da'awa ce wa duk dai bangarori na alkhairi a baran da ba za ka ji motsin sakon alkhairi ba ana fahimta ba sai da azumi zai dinga yin kunu ya fitowa da shi ba a ba irin wannan ba ya ɓoye miliyoyi a banki da sito da ina ne amma sai da ramazan zai dinga dafa kunu ana kulla ali da ana aikowa mutane ba irin wannan ba mutumin da ga dukiyar amma ciyarwar ta kai ta kawo duki tana amfanar al'umma to sai ka gan shi iyayi iyayensa a zuciyar ka ce Allah ina roƙonka cikin baiwarka ka bani dukiya ni ma ne aiki irin nawa ne an fahimta to wannan malamai sun ce shi ma ya halatta rawahu muslim wa gairu wa kala ta'ala Allah ta'ala yake faɗa fi ru'yatil faddi al ghayr mutum ke ganin ya fi wani matsayi ya fi wani daraja iya kallon raini ga wani ina ya ruɓu ya talafar da an ghair ka dinga kallon wani kana masa kallon raini ba ajinka ba ne ba mai ɗinka ba ne da sauransu Allah ta'ala yake cewa fala tuzakku anfusakum kar ku dinga tsarkake kanku kuna ganin ku an su mutanen kirki ne kullun ka dinga ba da labarin kai yanda ka san am gafarta ma yanda ka san kana cikin ashirtul bashiru bil janna kullun kai kawai kaza kaza kaza kullun ka dinga gwada kanka kana koda kanka to manzo Allah ya ji karku yalla kar kullun aikin ka ziga kanka da tsarkake kanka da wanke kanka kai ne kaɗai ka iya kai ne kawai kake kan daidai kowa aka fata yake wannan ba aiki masu imani ba ne fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ya ce ni ne mafi sanin wanda yafi kowa tsoro na ji Allah Allah ne mafi sanin mai tsoron sa ba kama bace ba wani abu bane physical da ake ganin sa dau a dawa sai sun abada maki a yasa ma'aikin Allah ce a taqawa hahuna anan tsoron Allah yake a zuciyarki an bayyana nan a suratun najmi aya mai namba ta 32 wa ammal hamzu wal lamzu amma ya fice da kifce fa huma ta'ibun nas ta'ibin nas kai fa huma ta'ibin nas da alhamzu da allamzu aibanta mutane ne wani aibantawa ne zuwa ga mutane wa izharu auratihim da kuma bayyana al'aurus wa ifsad bainahum fi mahdarihim wa ghaibatihim fa huwa haram da kuma ifisadi kawo barna a junansu a suna tare ne ko kuma a mutum baya nan ne duka wannan haramun ne a fahimta hi hamzu zalamu shi ne mutum sai ya ta dinga taba ka gashi a wani sai ya gashi na kuma dinga nuna shi da ido ana daga kai ana nuna shi to shine hamzu da lamzu wanda barna ce kuma haramun ne musulmi na aikata wannan iya cin abin da suke cikin aibi ne ga mutane kuma shari'a ta haramta wannan qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin alqur'ani mai girma wailun likulli humazatin lumaza ku duba fa domin hadarin abin sai Allah ya ce akwai bone ko shiga uku ko wani kwari cikin wutar jahannama shine wai wani special gune a cikin wuta ba sauran gurare bane bane ai kuwa jirgin sama akwai VIP ko to kamar VIP ne a wuta Allah tsare mu wani guri na musamman an gane ko to shine wayi shi azabar gun ta sha bamban da sauran cikin wutar ta sha bamban to wannan bone na azaba da irin wannan gun a cikin wuta na musamman li kulli humaza lumaza iyakan dukkan mai kibce da ya fice matukar aikinsa ne har ya mutu bai tuba ba kuma haɗarin irin wannan iya cikin laifin da sai ka nemi afuwar wanda kaiwa iya ciki domin aibi ne zuwa ga wadan uwanka so kake ka wulakanta shi ko ka aibata shi iya cikin zubar masa da mutunci kuma iya cikin zunubin da Allah baya yafe shi har sai ka ji mutumin ya yafe amma idan mutumin ko ka masa ya mutu ko kuma tsakaninku da hi da nisa wasu malamai sun ba da fatar kawai za ka yi taubatan nasuwa ka dinga istighfari ba iyaka in Allah ya ga zuciyarka tayar suna ta tuba kai da dama akwai yiwuwar Allah zai yafe ma wa in ya yafe ma din a zai iya baka ladan da zaka biya bashi ne ba wai a yafe a ce babu hisabi a akwai a hisabi lahira da lada ake biya ku to sai Allah ya ma wani akawun daban idan an zo an auna sai a ɗauko wannan ladan sai a biya wancan zurbi shikenan ba tare da an shafi ya zama ma matsala ba an fahimci wannan iya cikin zunubi da a kiyaye shi iya cikin zunubin da in mutum bai yafe ma ba sai muku hisabi da kai da shi a gaban Allah wala tudi kullu halafin mahid Allah ce karka yi da'a ga dukkan mai yawan rantsuwa hini hallaf kasirul hilfi mai yawan rantsuwa akan ƙarya mahin kuma wulakantacce ba kai ba yi masa da'a ba kai ba shi hammazin masha'in binamim mai yafice da kibci mai yafice sannan kuma mai yawo da annabimanci masha siga ce mubalaga iya yawan yawo da annabimanci ya je nan ya faɗa ya ji ya tsuguna a can ya kai labari ya tahi a can ya faɗa ya kira waya a nan ya faɗa aikinsa kenan shi ne masha ai fa'al mai yawan aikata annabimanci iya yawo da shi iya yaɗa shi manna ilil khair mai hana ai alkhairi duk inda ya ji za a yi alkhairi sai ya ƙwarin hanawa duk inda ya ji motsin alkhairi zai iya kawo matsala abu mu'tadin dan ta'adda mai wuce gona da iri athim mai yawan zunubi an ce ba kai bashi malamai musamman malaman tafsiri sun ce nasarar hazil ayat ala shakshin mu'ayyad wannan ayoyi sun sauka kan wani wani mutum sananne shine Walid bin al-Mughira wanda sun yi zamani da manzon Allah a garin Makka kafiri ne mai yawan nuna adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya siffanta da wannan munanan siffofi na farko mai hamzu ne mai yawo da annamimanci mai hana alkhairi mai yawan ta'addanci ne mai zunubi ne Allah ya ce manzon Allah ba kai bashi kar ma ku hada hanya da shi sai dai malaman usul sun fito da ka'ida suka ce al'ibratu li umumin lafzi labi kususi saba idan irin wannan jan kunnan ya zo a ƙur'ani ko a hadisi abinda za ka lura da shi shi ne lafazin nassin da Allah ta'ala ya kawo ba wai shi mutumin da aka ce a kansa abin ya sauka ba ba laifi ba ne da ya taƙaito a kansa kawai bayan shi ɗin ma duk wanda ya siffanci da wannan siffofin to ya siffanci da miyagun ɗabi'un da za su iya kai shi wuta abinda zaka kula kenan kawai ko da a ce mugiran ne kai walid bin al-mugiran ne ko da shi ɗin ne ma ka san dai hamzu ba kyau Allah ya haramta ka san annabi manci Allah ya haramta ka san hana alkhairi Allah ya hana ya ya haramta ka san ta'addanci Allah ya haramta saboda kai ka guje shi kawai shine al-ibra li ummi lafzi la bi kusul sabab an bai mishana suratul qalam aya mai namba ta 12 wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhammazuna allammazuna walmasha'una bin namima albaguna libura'il ghaibi yahshuruhum Allahu fi wujuhil kilab abu shaykh wa ibn hibban ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallama kaga alhammazuna masu hamzu ya fice da masu kibce da masu yawo da annamimanci da masu kokarin cusa kai cikin gaibin Allah za su faɗo wani labari na gaibi ko sai sun san wani abu da zai faru bai faru ba irin waɗannan mutane sai ma'aikin Allah ce Allah zai tada su a ranar alkiyama fi wujuhil kilab fasakun su za mai da su fasakun kare ga kaga wani abu yayi muni ai kaga mutun ne a tsaya mai fiskar sa kare ne to duk wanda akai arba da shi kiyama da irin wannan sufa to iya wannan layi mai hamzu ne da lamzu da annamimanci da kuma kokarin kutsawa cikin gaibin Allah sai Allah ya mai wannan siffar domin kowa ya gane shi Allah ya tsare mu Allah ya kiyashe mu wa ammal abathu amma ba'a wa huwa la'ib wallahu shine wani wargi da wasa abasu shine kaga mutum da cikin wahala da dawaine rayuwa kace kai wannan ba kuna jin dadi wani ai kuni da garin ana yi ko to yene abasu wannan shi ma haramun ne kaga mutum ka mai fatan alkhairi wa to Allah ya taimaka Allah ya rafa asiri Allah ya kawo sauki amma bayan da za ga mutum iya shan daka kace ai wani kuni da garin wallahi ya jaddada to wani shine al'abas haramun ne shi ma ba a so wa huwa la'ib wallahu fa innal insan lam yakhluq lil la'ab wallahu kai ma abin da kake faɗa ka san ƙarya ne ai ka san ƙarya ne sai malik ya ce shi dan adam Allah bai halice shi dan wasa da wargi ba bal lil ibada wa shukr Allah ya halice mutum domin yayi ibada kuma ya gode wa Allah li qawlihi ta'ala Allah yake faɗi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله yake cewa ba mahalicci aljanu da mutane ba sai dan su yi mana bauta Allah yace ba ma neman wani arzikin su ma uridu minhum rizqin ba wani abu da muke nema gare su na arziki sannan wa ma uridu an yud'imun ba ma wani nufin wai su ci da mu ba mu da bukatar wannan inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai yawan arzutawa zulquwatul matin Allah shine mai karfi wanda ya riko da shi kuma ba a rinjayarsa wa qala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu lahawin yalhul mu'min batil illa thalasatun mala'abatu ar-rajulu imra'atahu wa ta'dibu farsihi wa ramyuhu bi khawsihi rahul arba manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama dukkan wani wasa da mumini zai yi to wannan wasan barna ce shirme ne bataccen abu ne ma'ana shari'a bata bashi damar yi ba an gane ko wa'ansu ma suna cewa zai iya daukan haram da baɗin wani lokacin na iya juya ta zama haram ana ganewa dukkan wani wasa da wargi da mumini zai yi to ma'aikin Allah ke cewa baɗi barna ce ɓata lokaci ne shirme ne aje sai wasa guda uku kawai su kaɗai aka halartar ma ka yi mawala abatun rajulu imra'atahu mutum su yi wasa da matarsa wata adibu farsihi mutum ka dinga ladabtar da dokinsa iya koya masa sukuwa iya koya masa gudu da tsere wannan ya halatta wa ramihu bi kausi ko ka je kana koyan harbi koyan harbi a dinga sa wani abu ana target ɗinsa ana harbe shi wannan ya halatta a yi wannan an fahimta wannan shine wasa da shari'a ta bada dama a yi shi to ma ƙarƙashin wannan malamai suka ce su wannan biyun duk suna ƙarƙashin taharikul jasad ne an fahimta li'iddi'aihi fil jihari fi sabilillah motsa jiki da tattalin jiki domin aje a yakin Allah da shi shi ne ka koya wa dokinka sukuwa ko ka koyi harbi manufar shi ne ka je ka taimaki addinin Allah da wani abin da koya shi malamai musamman malaman zamani suka ce to duk wani abu kamar na motsa jiki ba tare da fidda tsaraici ba guje-guje haka da jikinka kullum kana womin dinsa domin ka iya tafiya ko za ka je aikin haji ka fara tare ne tun daga nan sun ce wannan ba laifi ba ne ba dole sai ka hau doki din ba ba dole kuma sai ka ji kana koyan harbi da kibiya ko da bindiga din ba musamman za ka je aikin haji kuma an ce akwai tafiyan kafa akwai safa da marwa da dawafi kai kuma dama alaji alaji dan lukuti ne dama ba abin da kake zuwa kana nan kullun kai him kuma ka san zaka sha wuya an ka je dai ba cikin ka Allah ko zaka sha wahala to tun daga yanzu ya gaba da dan motsawa kana dan zagayawa da yaka da zagayawa to wannan ba matsala an fahimta ko kuma an ce mutum iya da rashin lafiyar da sai ya dan zagaya haka ko suga da abin da ya kama da wannan ka dinga motsa jiki gumi iya su koma kana samun lafiya wannan ba matsala ba ne amma wannan ka kiyaye cakuɗa da mata da bai da bai na tsareci abin da zaka kiyaye ke cakuɗa da mata da tsare tsareci da kuma kiyaye lokacin sallah shi zaka kula da shi an bai bitan nan to wannan shine abin da suka fitar gabashin wannan wa amma sukuriya amma izgili an gane ko ko asukuriya shine zai iya ɗaukar ma'anar izgilin yake cewa fahiyya ihtikarul muslim shine faɗar wata magana don ka wulakanta ɗan uwanka musulmi wa ihanatuhu da da da da da da da kaskantar da shi ko wulakanta shi wa zalika manhiyun anhu li qawlihi ta'ala wannan kuma hanannen abu ne da faɗin Allah ta'ala da yake cewa la yaskar qaumun min qaumin kar wa'ansu mutane su yi wa wa'ansu mutane izgili a gane ko? kar wa'ansu jama'a su taru suna yi wa'ansu mutane izgili a sa'an ya kunu khairar minhu Allah ce akwai yiwuwar waɗanda ake wa izgilin sun fi masu yi alkhairi ai kaza ne ai su wani kaza ne ai kaza ne ai su wani kaza ne to akwai yiwuwar masu faɗar wanda ake faɗar maganar kan sun fi masu faɗan alkhairi shine a sa'an ya kunu khairar minhu haka nan wala nisa'un min nisa'i su ma mata a junansu kasu haka asa an yakuna khairan min kun min hunna akwai yiwuwar waɗanda ake musu izgili sun fi masu izgilin alkhairi a gun Allah wala talmizu anfusakum Allah ce kar ku dinga zindan kanku da kanku mutun ya ta dinga nuna shi da baki ana daga ido ana kallon sa ana fadan ana so ai giba sa kenan to kar ku yi wannan wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jefar junanku da munanan lakaba kai arne a kai mugu ai shine wannan shine alqab kenan alqabul muharrama kan shege wani ma ya ga wai wai rubuta wai shedan war ma ina gani a wayar na wai ya rubuta masa dan jahannama a baya riga sa kun dan Allah ka ji wani izgili mallan da wasa da shari'a mallan ko kuma sunan wani arne ka yadda kana faɗa ma ko kana rubuta shi a baya riga kana sama wannan shine abin da Qur'ani kada ne har wannan kar ka yi wannan kar ka yadda a dinga faɗa ma wani laƙabi mummuna ba a so kai kokarin kiyayewa kai karka yadda faɗa kai ma kuma karka faɗa mutum har in mutum ka san da an samu lakabi mu lokacin yarinta da samartaka da jahiliya kuma yanzu lokacin ilimi ya zo to kai ma ba ce ka faɗa masa ba an bayan da kai ma ba ce ka faɗa ba shi ma kuma in wani ya faɗa bisa kuskure ya hana shi ci Allah ne ba wannan magana wannan shine daidai a shari'a wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jefin junanku da laquba munanan lakabi sai Allah ce bi salisimil fusuku ba'da iman tir da suna na fasikanci bai imani duk suna wanda yake lakabi ne mummuna sai Allah ya jingiya da fasikanci an gane ko bayan imani ya zo to waɗancan duk tarkacin ai watsi da su a daina amfani da su sai Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaikum zalimun duk wanda bai tuba ba daga irin wannan to iya cikin azzalumai in baka tuba da fadawa mutane sunan banza ba to Allah ya ce kana cikin azzaluman mutane ana fahimtar wannan hujurat aya mai namba ta 11 wa fil hadisi annahu alaihi salatu wassalam qal cikin hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi mri'in min ash-shari ya ishi mutum dakon shari in aka ce baka da laifi ma kaf a kundin rubuta laifinka sai wannan to ya ishe ka musiba shine ma'anar bi hasbi mri'in min ash-shari ya ishi mutum shari da zai iya hana shi samun rahmar Allah in yi wasa an yi haƙira a kahul muslim a ce kawai ya wulaƙanta ɗan uwansa musulmi a ce baka komai na laifi sai wulaƙanta ɗan uwanka musulmi wannan kaɗai ya shi ka bala'i da musiba haka ma'aikin Allah ya ce bi hasbi mri'in min ash-shari an yi haƙira a kahul muslim ya ishi mutum shari da zai iya jawo masa musifa zai iya jawo masa shiga wuta zai iya haramta masa aljanna a ce kawai aikinsa na shari'a abin da yake kawai shine wulakanta mutane da cin mutuncinsu da cin zarafinsu kullul muslimi alal muslimi dukkan musulmi akan musulmi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu da jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa haramun ne dukkan musulmi to waɗannan abubuwan guda uku haramun ne ka shiga alfarmarsu ka zubar mai da jini ko ka ci masa mutunci ko ka ci masa dukiya ba da yardarsa ba to wannan suna cikin haramun mafiya girma kuma ranar mun taƙaita bayani a kansu ai mun ce domin haɗarin su manzon Allah iya cikin wa'azu wa'azun sama na ƙarshe ƙarshen rayuwarsa a ajinsa na ban kwana abin da yake cewa ala inna dima'akum wa a'radakum wa amwalukum haramun alaikum hajjin ban kwana tare duniya ke faɗa mata wannan ku kiyaye jinin junanku ku kiyaye mutuncin junanku ku kiyaye dukiyar junanku ku kiyaye wannan ku kiyaye idan ka shiga alfarma ɗaya daga wannan hukuntu a lahira sai ka biya mutumin da ladanka na sallah ko azumi ko zakka da su za a ɗauka a biya shi bayan ka shiga alfarma su tauna abubuwa muslim wa ghayruhu imam muslim ya fito da hadisin da wadansu sa qala shaykh rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa ya harumu alaihi zina daga cin abin da aka haramta wa mutum musulmi shine zina zina haramun ce ya sama ubangiji ya ce wala taqrabu zina ita zina ba amma ce ayi ba sai aka ce kar ma a kusance ta domin mubalaga ce ayi duk abin da aka ce kar ka kusance shi to ai kaga hanin ma shine min babi aula kenan karka je kusa da abin ma ita zuna tana da mukaddima ta yi tana da abubuwan da duk mai zinin su ya bata kansu to bin wannan din ma an ce karkai na farko suka ce nazrun fabtisamun kalamun mau'idun summa liqa'u wannan sune matakan zina suka ce nasrun kallo kaga mace ba muharramar ka baka kura mata ido duk inda take kana kallonta to ka fara daukan hanyar tafiya an gane ko gani ɗaya aka baka dama cibis irin wannan kwas da naka ka ganta daukar kanka kawai karka yi dogon haske ka gane ko ka ce ai ɗaya ne ka dinga kallon ta har ta sha kwana a ba haka aka ce ba kana ganin ta kun yi arba ta kwakwada kawai da kanka shi kenan abin da ka gani an yafe ma dama an ce lakal ula ko nazun lakal ula ganin farko shi kenan an halatta ma shi abin da idan ka yi kai ma amma daga wani kuma kawai da kanka shi kenan to duk mazinaci to farkon abin da yake kallo yake kuma in ya sa ido zai yi kallon shi dan sai ya zo kuma sai ya dinga haska mai matar da yake kallo ko tsohuwa ce ko mummuna ce ko kazama ce wallahi shi dan shi ya da dama ita domin zai kai ka zuwa ga halaka in ta juya baya sai zo daga bayanta ba maki ma ciko ta yi ko dama kuma ciko yi su yi cikon mazaunansu su dinga ɗauka kamar gaske ne to shi ɗan sai dinga kayyala ma wannan idan gaba ta baka sai ya zo kuma ya shiga gabanta ya dinga kayyala ma duk abin da kake ganin kamar nata ne fiskarta ya kayyala ma mai kyau ce nan kuma da a nutsa kake a hankalinka kake mummuna za ganta kai ai duk mazinaci ma kazami ne kuma wallahi ba da kishi kai ka san ƙarya kake ka ce matar da kake zinari da kai kai da kake zakariya kake wallahi wallahi baka isa ba ba wani abin da zaka mata ko a sama zaka sama mata gida ka kama mata gida a sama ai ai ba kullum ba tare kuke da bai kuma ga waya ai ko ko ba waya to ai kariya kake yi kuma ya kai maka same ta tukun ta yaya ka san an ce duk wanda ya ga godiya da sirri tana gudu ta wuri ta kayan haka ba hushe ce ta ya aka yi haka ƙulla alaƙar mai ta yi a baya ba ka sani ba saboda ka duk mazinaci wallahi kazami ne duk kudinsa duk girmansa wallahi kazami ne ai duk mutum musulmi mai kishi iyalinsa ma ya ga ta fito wani iyakalan ta wuri ke ji to kuma ballantana ka san wance aikin ta zina ta yi da wani zinar kuma za ta yi da wani kuma kai maka zo kai da ita wata irin kazanta ce wannan kuma da rashin kihi da dabbanci ai ko Allah bai haranta zina ba to hankali ma bai karbe ta ba yasa akwai sahabbai tun kafin zuwan musulunci da Allah ya zai kiyaye musu alafarmu da darajar ba su taɓa yin zina ba tun kafin musulunci su domin sun ga kawai kayan mutanen banza ne yayi tun lokacin jahiliya zina mutumin kirki bai zina yasa lokacin da Allah ya saukar da ayar cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka lil mu'minati yubayyi'unaka ala alla yushrikina billahi shay'a wala yasrikina wala yazinina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi butanin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sina fi ma'rufin yubayyi'unna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim suratul mumtahana ina ji aya mai namba ta 11 zuwa ta 12 yake cewa ya kai wannan mazo mai tarun albarka idan mata sun zo za su ma mubaya'a su yadda da tsarin musulunci to ka dora su akan wannan dokokin na farko dai Allah ya yi shirki na billahi shay'a a jakun nan mata su yadda ba za su yi shirka ba kun yadda eh shar'i na daya na biyu wala ya zinina ba zina inji Allah ya ce a faɗawa mata in kuna so ku zauna da manzon Allah a gobe kiyama ku ganshi ya ganku sai kun ce ba za ku yi shirka ba za ku yi zina ba kun yadda kun dau wannan alƙawarin da aka zo wannan alƙawarin nabi akwai Hind bintu Utuba tace atazinil hurra ya rasulullah yanzu manzon Allah ya wanda aka daura auren mahaifanta da sadaki da shedu aka haife ta sunna yanzu ta iya yin zina ai zina kayan bayi ne marasa asali haka Hind take fada take cewa ya dai kam ya da aka haife ta hanyar auren sunna ai kam ni ina ganin ba za ta iya zuwa ta yi zina ba to hindi da ma za ki zo ya zo ki gani wallahi tallahi yake faɗi ma ki mutu saboda tsabar musiba zina ba irin katagorin matan da ta tsallake yanzu matan auren zawarawan yan matan dama karuwai wani aikin su ne dama ba zina ko mafi illa mafi illa a ce yau matar aure tana zina wannan tafi kowace zina illa da musiba yasa ma'aikin Allah ce duk mutumin da ya zina da matar aure bayan ya san mijinta a ranar lahira kun san baje koli? eh? kun san baje koli? manzan Allah ya ce aikinsa na lada za a ji a buɗe su duka za a ce mijin wanda ka yi zina da matarsa ya je ibi duk abin da yake bukata wani aikin shi ma manzo Allah ke ja kuna ganin zai bar wani abu kuwa haka manzo Allah ya faɗa kuna ganin zai bar wani abu in dai matar aure ce ka san mijinta kai zina da ita to a ran lahira duk aikinka na lada za a buɗe shi Allah zai ce kai da aka yi da matar ka je kwashi aikin ladan wancan mutum to wannan iya cikin bala'i wanda yake hawa kan mazinata akwai wani mutumi a nan garin ya sani na san shi muna da alaka da shi ta mutunci wata nake ce malam walla duk abin da ake faɗan nan musamman a wajajen karatu to ni na ƙara gaskatawa wani abu ya faru da makotana ya ce makoci na iya da wani amininsa wanda sun san juna har iyalansa ma sun san juna iya zuwa gidana da iyalansa shi ma iya zuwa gidansa da iyalansa to wata rana ya fito daga tsohuwar kasuwa shi ɗaya sai ga matar aminin nan tana tafiya a gabansa bata gan shi ba tana waya sai tsaya ya gane ta ita ce wancan ku ina za ta je yanzu da magariba bayan magariba zuwa isha sai dai ya bai mata magana ba iya ta mamaki tana ta waya tana ta waya tana bin gefen titi ko sai ta waye ga wani mutum ya zo da mota ya tsaya sai tinta ta bude mota ta shiga shi kuma ya san wannan motar ba ta mijinta ba ce kawai jikinsa dai bai ba shi daɗi ba kawai sai ya hau mashin ya ci da alamu masu motar amma karka yadda su gane ba su dake iya bin su a baya a baya a baya wannan motar ba ta tsaya ba sai a lojin wallahi sun matallai ta je wani lojin ta tsaya aka bude suka shiga ya tabbatar sun shiga lojin din da suka shiga sai sauko daga mashin din ya raba sai ga sun je sun karbi nan ba daki sun shiga wani daki ya ga dakin da suka shiga sai ya dawo baya sai ɗan waya sai kira wannan abokin nasa ya ce wani kana ina ya ce ina gida ya ce ina wance kwa sai ce yanzu nan tabbas ya ce akwai an yi haihuwa a makota za ta je da musu barka abin da ta ce masu gina ya ce gidan kasan gidan da ta je ta faɗa min gidan ce tura yaro da alaka ce ta zo ina zuwa gidan yanzu domin da kar ya yi abin da zai kwamitin ɗin kansa ya ce ka tura gidan barkar ka ce ta dawo gida zan zo da iyali da za su gaisa ita ka gaggauta aika yaro ba da ya aika yaron yaron da ya je gidan ba ta nan da ya dawo sai ya ce yaron ya zo ya ce ba ma ka san ta yi ga wani gidan ya ce a yanzu ka zo gu kaza ina neman ka ka zo gu ya gaggawa ka taho wallahi shi ma ya hau macin a gaggauce je gu ya ce kaga wannan ɗakin ya ce eh to matar ka tana ciki ya ce amma kira wayar ta kaci wallahi dai danna wayar ta yi kira suna gefe sai ya ga ta wundan ɗakin wuta tana waya tana abin nan ka gan ka kira waya a doya ga sai waya ya bulike ya ce sai ga hasken wayar ta bayan ya kira daga wundan ɗakin da su ya ce wallahi kaji kaji kaji matar ka da ganta da wani gari sun shigo na gida aka buɗe ɗakin sai ga ta da ida da wannan wannan ka wannan mutum a wannan gari wanda ya bada labarai ce makotansu ne kuma ni na san mutumin wallahi tallahi a ƙasar nan ake irin wannan musiba gashin matar aure malam ta ci amanar mai gidanta la haura wala quwwata illa billah to irin wannan to shine zina mafi haɗari wanda a cikin wannan a cikin yanayin zina to irin wannan tafi kowace zina haɗari tafi kowace haɗari duk zina ba gara gara amma irin wannan sun fi manyan zanubai kuma sun fi haɗarin da za su iya kai mutum zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare to Allah ta'ala sai ce wala taqrabu zina zinan makar ma kusance ta hanyar da ake bi ai makar ka bi kawai ka zauna lafiya shine malai ke cewa anan a waya harim waya harimu alaihi dhina ko waya harimu aka ne ko jabi ko na bar karatu ne ba waya harimu alaihi dhina shari'a sha ta haramta musulmi zina wan nazru ila al ajnabiyya da kallon matar da ba halak ɗinka ba ce al ajnabiyya ita ce matar da zaka iya aurenta an gane ko za ka iya aurenta akwai aure tsakaninku to ba ka aure ta ba to kar ka zuba ido kana kallonta wata lazuzu bi kalamiha kuma kar ka tsaya kana jin daɗin maganarta wannan duk haramun ne wa aklu amwalin nas bi ghairi dibi nafs da cin dukiyar mutane ba da saransu ba haka kawai ka dinga wayo kana dabara kana bin karfi kana cin dukiyar mutane ba da saransu ba shi ma haramun ne wal aklu bi shafa'a aw bi din da ci da ceto ko da ci da addini ci da ceto shine misali kamar ka fake da da da da yan gudun hijira ka dinga cutar mutane wallahi muna da yan gudun hijira adadi kaza ko muna da almajirai adadi kaza ba ma san yawon su da suke neman abincin nan kai kuma ƙarya kake yi a dinga tara ma gara kana tafiya kana amfani da ita to wannan shine al'aqlu bi shafa'a kenan ko kace muna da marasa lafiya ko akwai wasu marayu marasa lafiya ko akwai kaza da kaza da kaza kaje ka dinga faɗa bayin Allah masu imanin taimako kana karɓar wannan taimakon ko babu abun a ƙasa ko a bakan ka kai baka kai ba to wani al'aqlu bi shafa'a an fahimta da abin da ya kama da wannan al'aqlu bi dini kuma yana ci da addini a fake da gina wani masallaci ya shekara wajen goma sha ana gina shi bai kare ba daga an dan kwan wata biyu ku a yi lancin a tara kuɗi an gane ko a ƙi kuma a ƙi barin sa a ta yi ko wani ajin makaranta a ta ja ko dai abin da ya kama da wannan wani shi ne akalu biddin ka fake da addini kana karɓar kuɗin mutane kana ci akalu biddin kenan duka wannan haramu ne a shari'ance an fahimta wa taqiru salati an waqtiha an auƙatiha da jirkin ta sallah har lokacin su su fita kana tauna ka abu har ayi sallah lokacin ta fita baka yi ba to ka aikata haram wala yahil lahu suhbatu fasiqin baya halatta ga musulmi yayi aboki da fasiki fasiki shine mutumin da yake bayyana sabon Allah an fahimta mutumin da yake sabon Allah jaharatan a fili baya tsoron Allah baya kunyar mutane to wannan ba kai ba shi wajen abota kar ya zama abokinka wala mujalasatuhu kar ku yi majalisin zama a gudu shi kar ka yadda ku haɗa majalisi da shi sai dai ila ghairi darura sai dai larura ko zaman mota ko zaman aji ko zaman asibiti wannan larura ne tunda zama ne takaitacce kawai zaka fita shi wala yaqlubu ridal khaliqi kar kullun ka daina ka dinga neman yardar abin halitta kana neman yardar mutum fima yasqutul khaliq cin abin da zaka fusata Allah kuma kai baka yadda ma ka zabi Allah ba in dai wani zai yadda da kai ka zama muqarrabuna a gonsa kana kusa da shi to kai ka sami Allah ma ba komai bane to wannan shi ma haramun ne duk girman mutum da'a ga Allah idan shi a gaba da shi la da'ata li makhluqin fi masjidil khaliq babu da'a ga abin halitta wajen saba wa mahalici an fahimta saboda ka duk wani wanda za ku yi alaƙa da shi ta ubangida ko aboki ko amini to kar ka yadda dalilin suka saba Allah in zama da shi zai sa ka dinga saba wa Allah to ka yanke wani alaƙa duk abin da kake samu a gunshi kuwa an fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da malai faɗa nan kar ka yadda dan neman yardar ubangidanka ko wani shugabanka kuma kana saba wa Allah a wannan hanyar to hakan da kake haramun ne kuma da ƙarshe ma zai watsi da kai an fahimta ai duk mutumin da akan neman yardar wani ya saba wa Allah na farko Allah zai fihi da shi shi ma wancan haka zai watsi da shi a haka kaida take yi amma in ka tsare haƙƙin Allah ko da wannan ya ga kai baka masa to Allah zai kallafa masa ya so kai gwada shiga tunda kaunar da kin da san duk abun Allah suke kaji kana san abu Allah ne ya sama kaji ka kyamaci abu Allah ne yake yi ba wai kuɗi bane ba wai iya magana bane a'a da kauna da ki duk halitta ne haka Allah zai sanya muku kaunar wani ai kaman son saurayi da budurwa ne ko yanzu wata kai da ka sha dakan nan ko an baka da da buhun masara biyar kai kace wannan ba za ka karba ba amma wani yana hasallar da yake a ganda ko ba ka bane malam salisu har azumi yake wallahi kuce ku tiya mu addu'a wallahi ina neman aure amma kai wala ko an kama an ce ga sadaki ga zara wala da Allah ku yi hakuri wallahi yanzu ba yanzu bane to kaga ai son ne kai Allah bai sama shi a zuciyarka ba shi kuma wancan din Allah ne dausan ya sama sa haka rayuwa take ai Allah ta'ala ya samu dace ana mana ishara lokaci yayi zamu tsaya nan idan mun zo sati mai zuwa sai mu tashi akan albayani insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka sayawa ka sawa rayuwar mu albarka Allah ka sawa rayuwar mu albarka Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ta'ala ka sa aljanna ce makomar mu da mu da su Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu ta farki madidici Allah ka shirye da mu shari'a ta addini Allah ka shirye da mu hanya madidici ya rabbul alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu don masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su Allah ta'ala ka yi riko da hannayen mu Allah ka kallafa mana binka da ma da'a Allah ka haramta mana marmarin saba ma Allah ka kyamatar da mu sabanka da aiki ba daidai ba ya rabbal alamin Allah ta'ala ka yi ga cikin lamarin mu Allah kan muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ka yi ga cikin al'amarin mu ya Allah Allah kar ka bar mu da dabaran mu da wayan mu Allah ka tsare mu na mutuncin mu da iyalan mu da rayuwar mu gaba daya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka sa mu lafiya mu gama lafiya wannan karatu da muke Allah ka sa masa albarka Allah ka sa ya zama sanin tsiran mu da da samun alkhairin mu a duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya duk inda suke rabbal alamin akwai wata uwa a gare mu wanda insha Allah satin nan na yau na gobe ko leji gobe ko dai abin da ya kama da wannan za a yi mata aikin ido a asibiti an ji an yi bukin sun ba da lokaci to muna addu'a muna neman baran addu'a a sata a cikin Allah ya sa a yi mata cikin sa'a da nasara Allah ta'ala ya sa a yi cikin sa'a da nasara Allah ya sa wannan aiki ya zama sanadiyar warakar ta gaba daya Allah ya sa a yi a cikin nasara cikin alkhairi da dukkan masu bukatu irin wannan Allah ka ba su lafiya ba zan manta da yayanmu da muke nema masa addu'a ba a can gida muna neman addu'a ko Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da sauran marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar na'am